الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na juma'a daren asabar biyar da wata ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyar da watan uku watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowace rana a cikin wannan watan mai tarin alkhairi da albarka na ramadan a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a cikin wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau shi ne darasinmu na biyar a jerin darussan da muke gabatarwa muna nan a cikin suratu shura a inda shi ma yau darasi ne na biyar za mu yi a jiya mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب يو ذا متاشي آية تشاء إذن الله سبحانه وتعالى يا يردى أرم الله سيكي جيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Faɗirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al'an'ami azwaja, ya zara'ukun fihi laisa ka mitlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa, Faɗirus samawati wal ard. matsaki wanda ya halici sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai idan aka ce ƙwaƙwara bi ma'ana khalaƙa shi kuma alhalku huwa al'ijadu min al'adami wanda ya ƙaga halittar sammai guda bakwai a yanayin da ba wani da ya taɓa halittar irin wannan halitta haka ya halicci ƙasa guda bakwai a yanayin da ba wanda ya taba irin a wannan halittar shi Allah shi ne wanda ya ƙaga su ma'ana ya halicce su da ƙudurarsa da kuma hikimarsa kai idan ka kalla ba shakka ka san cewa a cikin halittar sammai guda bakwai da kuma halittar ƙasa wallahi akwai darasi mai ɗimbin girma akwai wa'azi wanda ya kamata a ce mutum duk a duniya a inda yake yawo azo ba wani a duniya da ya taɓa da'awar cewa shi ne wanda ya halitta sama guda bakwai babu wani mutum a duniya da ya taɓa da'awar cewa shi ne wanda ya shimfiɗa wannan ƙasar Allah shi ne wanda ya shimfiɗa ta kuma shi ne wanda ya ƙaga halittarta shi ne Allah ce fatirus samawati wal ardh wanda yake mahalicin sammai guda guda bakwai ta hanyar kudurarsa da ganin damarsa da hikima tasa ta Allah subhanahu wata'ala irin wannan kalmar ko wannan jumlar ta sha maimaituwa a cikin alkur'ani mai girma a wuraren da ba sa kilguwa masu nace al'akal huri guda shidda Allah subhanahu wata'ala yake tabbatar wa al'umma cewa shi ne wanda ya ƙage halittar sammai guda bakwai shi ne wanda ya ƙage halittar ƙasa guda bakwai na daga cikin ire-iren wa'annan wuraren a suratul an'ami Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan Allah yake cewa kul a ghairallahi attakhidhu waliya fatibis samawati wal ardh وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وبنشك يتوى قل أغير الله كتير سوء يذكو ما باين الله سبحانه وتعالى أتخذ وليا zarrika abun bauta yanzu shi hankali zai yarda a ce ga mutum musulmi ga mutum da yake halitta ta Allah ya riki wani abin bauta koma bayan Allah ai da hankali ko matar da ka auro bai kamata a ce in kai mata magana ba ta ji ba sai wani ya zo da zuke ya mata magana za ta ji wannan ya saba ma tunani da hankali da Allah ya tsara dan annabi Adam a kansa Allah shi ne wanda ya halitta ɗan annabi Adam sai kuma a ce yanzu kai ɗan annabi Adam ka riƙi wani abin bauta wanda ba Allah ba to in baka san Allah ba sai Allah ya ce shi ne fatiris samawati wal ard shi ne wanda ya kaga halittar sammai guda bakwai da kuma halitta na ƙasa guda bakwai wa huwa yut'im wa la yut'am shi Allah shi ke ciyarwa shi ke cidawa babu wanda ke ci da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake cin abinci namiji ne ko mace yaro ko babba tsoho ko tsohuwa musulmi ko kafiri wannan abincin nasa daga hannun Allah subhanahu wata'ala yake fitowa Allah ya tsara masa cewa ga irin abin da zai ci kuma wallahi ko an so ko ba a so wannan abincin sai ka ci sa tunda Allah ya tsara maka sai Allah yake cewa fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am Allah ke ciyarwa babu wanda ke ciyar da shi kulka ce inni umirtu an akuna awwala man aslam ubangiji ya umarce ni akan na zamanto farkon wanda ya fara miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala haka suratu yusuf annabin Allah annabi yusuf bayan ababe sun faru da dama da shi sai zo yana magana yana cewa yace rabbi qad ataitani min al-mulk وعلمتني من تأويل الحديث من تأويل الأحاديث يا ربي قد أهتتني من الملك يا الله باشك قد تفيد التحقيق قم لمن بلاغا تتبس الله تاباني ملك دم منستا أكي مثلا بريشيكا na arzikin misra gaba ɗaya a hannunsa yake kaga wannan mulki ne ko kuma gashi Allah ya sanya shi annabi sannan kuma aka ba shi rabin kyawun duniya wannan ya abinda mutum yake bukata a duniya ya samu ya ce wa allamtani min ta'awilil ahadis kuma Allah ka karantar da ni ka koya min ka sanar da ni watan fassarar mafalkai sai ce fatirar samawati wal ard Allah kai ne wanda ka tsaga halittar sammai da kuma halittar kasai anta waliyi fi duniya wal akhirah ubangiji kai ne majibincin al'amarina abinda zan bautawa a duniya kuma gunka nake fatan al'amarin ƙarshe a inin alkiyama sai ce tawaffani muslima ya Allah ga bukatata abinda nake fata a rayuwa Allah ka tsare min imani na idan mutuwa ta zo min ya Allah ka karɓe ni ina mai miƙa wuya zuwa gare ka wa alhiqni bis salihin kuma Allah hada da mutane nagartattu a gobe alkiyama wannan annabi Allah ne annabi Yusuf yake wannan bayani a suratul ibrahim ubangi subhanahu wataala yake cewa yana ba mu labarin annabawa da suke wa'azi Allah ta qalat rusuluhum afillahi shakkun fadir samawati wal ard manzanin suka ce da su waye yanzu game da sha'anin Allah za ku kwankwanto har kana shakka game da Allah subhanahu wataala a ce maka Allah zai maka kana ganin ba haka bane kai sau da Allah ko shugaban ƙasar nan ya kira ka ya ce mun yi maka don Allah ya kake tsammani shugaban ƙasa ya kira ka ya ce mun yi maka mun baka mun arzikita ka wallahi kai ka san ba karin magana ba ce walillahi al-mafsulul a'la Allah ya ce zai yi maka kuma kaje kana kwankwanto gaba ya ce wa Allah zai maka kaga yana cewa mutum bai da hankali sai ce fatiris samawati wal ard ubangiji shi ne wanda ya kaga halittar sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai idan aka ce an kaga halittar shi ne babu wanda ya taɓa yin wannan halittar da allah ya kalla ya kwaikwaya ya yi wannan yanzu bature ba ya batu mutuni ba yanzu bature hatta a wasu wuraren za ka isi misali zaɓa ke imarat a dubai a yanzu waliyul ahad na imarat yana da mai gadinsa wanda ba mutum ba ne roba ce aka yi butun-butun ne aka yi wanda wannan kusan da kilomita kaza yana tsinkar ka yana ganin ka ya san abin da yana ganin in ka zo za ka kama waliyar ahadi farmaki zai iya ba shi gudunmuwa kaga kakin bature ya kera wannan halittar ubangiji shi ne wanda ya fara kega halittar ɗin annabi adam ko da bature ya yi jirgin sama tuni allah subhanahu wa ta'ala ya tsuntsaye suna yawo a sanin samariya haka ne ya ce kadinin jin baka taba jin an ce tsuntsu ya samu tsurar da bai iya tashi ko ya ya fado ba wanda ba Allah ba ne tarrabe su da wannan jama'a mun fahimta amma ka dibi jirgin bature za a waye gari kaga tashin ma ya gagara sai ka zo ga ku cikin arekon ya tashi ya tashi a ce an canza an canza lokacin tashin saboda akwai matsala a jirgin haka ne ko ba haka bane saboda dan annabi adam ne ya kera sa amma Allah subhanahu wataala in ya kera abu to akwai hikima a cikin al'amarin nan kaga yanzu jirgin Allah subhanahu wataala cewa da tsuntsu bai bukatar sai an sa masa mai dan dan an ce an like iyakar kasa a ce shi hana mai tashi ba wani da ya sai hana mai jirgin Allah tashi haka ne ba wanda ya sai ce ya like iyaka ta jira ta ta tsuntsaye ba wanda ya isa wannan saboda halitta ce ta Allah subhanahu wataala haka Allah yake cewa alhamdulillahi fatiril samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ce godiya yabo da godiya sun tabbatar wa ubangiji subhanahu wataala me yasa za a gode wa Allah sai ce fatir samawati wal ard wanda ya kage samai guda bakwai da kuma watan kasa guda bakwai to me hikimar yin halittar samai ji malamai ubangiji subhanahu wataala ya halici wannan sama ne da kuma kasar nan dan amfani da annabi adam da sama da kasa duka halitta ce da Allah ya halitta dan bi amfani da annabi adam shi yasa ya lokacin da aka wace duniyar gaba da aka tashi kiyama ita kanta saman ita Allah ta shi na daga balma na daga cikin alamun cewa duniyar ta zo ƙarshe a samu sama ta samu matsala Allah ce idan sama'un shakkat wa aznat li rabbiha wa huqqat wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa aznat li rabbiha wa huqqat idan kaga sama ta tsaye to alamar cewa iyan annabi adam da Allah ya kaddara wa zaman duniya sun zo ƙarshe kaga babu bukatar sama ni za a yi babu bukatar ta tashi daga aiki jama'a mun fahimta to sai Allah yake cewa wanda yake mai kaga halittar ko wanda ya kage halittar dan annabi adam a saman guda bakwai da kuma kasa kuma ka dubi iri da Allah ya halicci saman nan ba inda take da matsala baka taba ji ba a baya a kuma a yanzu kuma nan gaba zaka je ba cewa an samu matsala a wata sama ka ci san tarif suke ko kuma an samu matsalar ta eki libirkin sabu ba a samu wannan matsalar ubangiji yake cewa a farkon sotul mulk tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir mun ji wannan alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai kuma yace الذي خلق سبع سماوات ارجئ البصر كرتين ولقد زينا السماء الدنيا مم. مم. Allah ya ce allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa shi Allah shine wanda ya kaga halittar samai guda bakwai tibaqan wata saman wata Allah ce tibaqa Allah ya halicci sama wata saman wata sai ke cewa hal tara min futu الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت yace baka taba ganin ba a cikin halittar da mai rahama yi halittar Allah subhanahu wataala ya samu matsala ka ga waje an ce an samu matsala cikin halittar Allah Allah ce farji'il basara ka ƙara maimaita ganin ka ka ƙara kallon sama ka gani washin kana ganin inda tarkarkace a ce ga ta nan tawatar ekilibu ta samu matsala balantana a yi wata gwamnati yanzu duk duniya ba duk duniya babu wata ƙasa da take da cikin tsarin kundin mulkinta akwai tsarin minista mai kula da sama ko akwai shi a ce ga wani minista da wanda yake kula da sama babu shi wallahi iya dai za a tsara ministan da ke kula da cikin ƙasa da wajenta da kuma sifiri ta hiya da komowa amma sama ba ta da alaƙar ɗan annabi adam wajen halitta kuma ba wata gudunmuwa da zai baiwa Allah a cikinta shi yasa Allah subhanahu ta ke cewa wasu ma a banaina ha bi aidin wa in wal arda farashnaha Allah ya ce wasu ma a banaina ha bi aidin ita sama Allah ce mu ne muka muka gina ta bi aidin da hannayen mu inji Allah ya ce wa ina da musinu kun musu Allah mun kai masu yalwatawa ka dibin sama take da fadi take da tsawo take da girma sai Allah ce wal arda farashnaha wannan kasar Allah ce mu muka shimfida ta farashnaha mu muka shimfida ta sai ce fa ni'mal mahiduna madalla da gwani a wajen shimfida shine Allah subhanahu wataala kai ko mahaukaci ya kalli kasar nan ka san wallahi ta tsaro ko mahaukaci ya kalla ya gaida Allah ya tsara nan aka sa ruwa nan aka yi watan tudu nan aka yi duwatsu nan aka yi kaza wani wuri in ka zo ka kalla hankalinka ba zai yi doka ba cewa wannan wata duniya ce ta musamman sai ka kaga kan wata rayuwa ce shi yasa wallahi yana da kyawu ka dinga yawon duniya shi kansa ilimi ne imam shafi alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa tazarrab alil awtani fi talab al ula wa safir fa fil asfar hamsu fawaid tafarruj hammin wa iktisab ma'ishatin wa ilm wa adab wa ilm wa adab wa suhbat wajid yace tazarrab alil awtani dan uwa ka dinga barin gari ka tai bakunta a wajen gari dan neman dokaka in kana son ka share sai ka bar gida yace wasafir kai bulaguro fafil asfari hamsu fawa'idi a cikin balaguro akwai fa'ida guda biyar duk mai yawan tafiya to zai haɗu da fa'ida guda biyar sai ce tafarruju hammi duk damuwarka in ka bar garin to kana tafiya inda ka je sai ka ji kamar an cire maka wannan abu a zuciya jama'a ba ka bane yanzu ku tambi masu tahiya libi da abuja su ba ku labari sai ka ga mutum nan tufafin da zai sanyawa sun gagare sa sai ya sati da dan kwangule guda amma yana jira kasa ya shiga libi sai ka gansa da tufafin da in aka sai da buhu shinkafa guda uku yi wannan kafar ruji hammin kenan ko wakti sabo ma'isha yace kuma zaka samu abincin da zaka ci kade za ka iske mutum da sai ya yi sati bai ci kaza ba sai ƙara mutum ya sati wani wallahi rabar da tun sallah ƙarama amma yana tafiya sai ya gata ta na wallahi da jaja mashuwiya tana ma juyawa sai ce bai son ta sai ta cikin madubi saboda ba a saba ba sai ce wa ilmi kuma za ka ɗauki ilimi wa adabu kuma da ladubba za ka rayu da mutane daban-daban sai ce wasu hobatin majidin da kuma abota da mutane na gari Allah ya dace da mu da haka cikin tafiya jama'a a kasar nan za ka dibi ababe da dama shi ne Allah ce shi ne wanda ya ƙaga halittar sama sai ce ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku daga kawukanku min anfusikum ay min jinsikum wa shaklikum Allah ya sanya ku daga jinsinku in aka ce jinsi akwai jinsi na mutane akwai jinsi na aljannu akwai jinsi na dabbobi ko to sai Allah ce min anfusikum ay min jinsikum wa shaklikum jinsin ku ne da take mutum haka take mutum yadda take da hannu guda biyu haka take da hannaye guda biyu yatsu guda goma take da yatsu guda goma kafa biyu haka sai Allah ce azwajan da ya tashi fidda muku abokanan rayuwa sai Allah ya fitar da su daga cikin jinsin ku ma'ana Allah bai ɗauko wani jinsin ba ya sanya su zamanto abokan rayuwar da Allah ya ga dama Allah kuma zai iya sai Allah ya kaddara waɗan annabi adam ya tashi aure tun ya zai aura za ka zo ka sha kallo amma sai Allah ya tsara a'a saboda ba ku dace da juna ba sai Allah ya tsara maka abin da ya dace da kai a irin kalar ka ta mutum sai Allah ya maka irin ta wannan mutum jama'a mun fahimta kaga kalmar azwaju kuma jama'a ta da ma'anoni da dama Allah ce min jinsikum min anfusikum anfusikum azwaja azwaj jam'i ne na na zauj na abokanan aure wanda duka falala ce da baiwa da ni'ima ta Allah subhanahu wataala saboda a yadda Allah ya tsara dan annabi Adam to Allah ya san da yana da bukatar mai kwantar masa da hankali yadda ka san bature da ya tashi kera abun hawa baya iya tafiya sai da isansu ko ko kuma da gazol haka dan annabi adam namiji ko bai da lafiya da shawun mace ko da mutum ko bai da lafiya zaka ji wannan gharizar sanar fitra ce fitratullahi lati fatara nasa alaiha ce na daga cikin abin da Allah ya dabi'anci mutane da shi akai da kaga duk wanda ya taso ba za a koya maka yadda ake shan ruwa ba kuma ka san amfanin su abinci ma haka to haka bukata ta iya mace Allah ya sanya ma dan annabi Adam wannan bukata lokacin da Allah ya halicci annabi Adam a cikin aljanna fa aka sanya shi gashi nan yana yawatawa an bashi damar yayi komi a cikin ta yawata duk inda yake so kuma duk abin da yake da bukata na abinci ayan itace ga yanan amma duk da haka a ƙarshe Allah sai ya halitta masa matarsa saboda shi kadai rayuwa ba ta yi daɗi ba shi yasa wani wage ke cewa yace hayatun bila zawjin hayatun muzabziba hayatun bila zawjin ka shayin bila sukar yace rayuwa ba aure to baka rasa baka raba mutum da da tambelanci eh gashi nan shi shi da tana bugun bakwai Allah shi yaje muna sai ce hayatun bila zaujin ka shayin bila sukar rayuwa ba aure mutum ya na ba mata da ta kalli ka ce wallahi kai kyau yace kamar shayi ne ka sa hakin shayi a cikin tukunya a buga wannan shayin ba su kai a cikin zai shayu na'am Allah ya ƙara rufa muna asiri sai Allah ya ce ya sanya muna mata sai to min al'ami azwaja kuma haka Allah ya sanya daga cikin dabbobi azwajin ai asnafan nau'uka ne Allah ya sanya dabbobi nau'uka ne yace zamaniyata azwaj dabbobi nau'i guda takwas ne dabbobi na ni'ima da Allah ya halitta muna guda takwas ne a cikin ra'umma muna da guda biyu raƙumi da taguwa ga saniya ga kuma sa sannan kuma ga rago ga ga tunkiya sannan kuma ga gosuru ga akuya in ka hada su za su haka takwas kenan ko to Allah ya sanya mana su jinsi daban-daban kuma ka duba kowane naman kowane naman dabbar daɗinsa daban yake da na waccan kuma a cikin naman ɗaya misali da ka ɗauki rago yadda Allah ya tsara sa da aka halitta duka dan mu ne aka halitta mana fa dan su mu aka yi wannan ababen yanzu idan ka ɗauki rago naman kafa naman kafa yana da bambanci da hanji haka ne kai naman kai yana da bambanci cikin hanjin ma wani ya fi wani daɗi haka Allah ya tsara abin to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa min al'ami azwaja daga cikin kuma watan dabbobi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya muna watan nau'i nau'i na dabbobi asnaf kalmar azwaj da ire-iren ta tazo a cikin alqur'ani kusan so 83 daidai da siyar kinta Allah yana nemi ka kusan so 83 wanda kuma malamai sun tattauna akan lafazin azzauju a ƙur'ani a galiban yana ba da ma'anar abu guda biyar ne azzauju a ƙur'ani yana ba da ma'anar abu guda nawa guda biyar ma'ana ta tsarin yana ba da ma'ana ta abokiyar rayuwa matar aure da ake samun natsuwa zuwa gare ta don haka Allah ya faɗa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أن خلق لكم من أنفسكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce wa min ayatihi na daga cikin ayoyin Allah addallatu ala izmatihi da suke nuna girman Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya halitta muku daga jinsin ku mata take Allah ce litaskunu ilaiha wannan lamun kun malaman lugha lamun ta'lil ce dalilin halittar matan da Allah ya halitta muna sai Allah ce dan ku samu natsuwa zuwa ga wa'annan matan ashe kaga duk wanda bai da aure duk yadda yake da kuɗi yake da karatu yake da mulki yake da kyau akwai ragari tare da shi babu natsuwa tare da shi haka ne musamman ma ƙurra in kaga mutum yana abin nan bai dan shige daga ciki ba to ba a rasa kurakurai a cikin karatu zaga yana karatu yana bacewa in nan kasuwa da kuma lissahi lissahi yana kunce masa ba haka ne ko ba ka bari jama'a E, duk wanda kaga yana baya da mata in ya kai auren sai ga rikicewa yake rikicewa yake cikin al'amurra saboda babu natsuwar waja'ala bainakum mawadda sai Allah ya sanya kauna tsakaninka da matarka Allah ya shimfida wata irin kauna tana tausaya maka tana tausaya mata ka zo abun wanka sai an sanya maka abinci ma in ta kama sai an baka a baki in ka ci ma sai an shahi maka bakin kuma sai irin wanda ranka yake so za a daba maka sannan kuma ka dawo da ka iske ta sha ado da kwalliya kuma don kai aka yi ka san da abun inda fi zalika al-izma cikin wannan abun akwai girmamawa to amma shi duk malam gawar bai san da wannan ba fa Allah ya rufa mana asiri to kalmar azzau tana zuwa da mata a cikin alqur'ani a hurare da dama Allah ya ambata na daga ciki Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda matan ku suka bari idan mutum matarsa ta mutu matarsa ta mutu ba ta da ɗanɗa ba ɗan da ta haifa gare sa ko da wani to in aka tashi rabon gado za a ba shi rabin dukiya ne baki daya idan kuma tana ɗanɗa da shi ko da wani wanda ba shi ya haifa ba za a ba sa rubu'in dukiyar ne ta cikin hudu amma idan shi ne ya mutu za a ba ta rubu'in dukiyar in baya da ɗanɗa in koyar ɗanɗa za a ba ta saurin dukiyar ne shi kaga Allah ce walakum nisfu ma taraka azwajukum azwaj nan ana nihin matan ku na aure a wani wuri Allah yake cewa Allah yake cewa annabi Adam ya Adam sukun anta wa zawjuka aljanna ya annabi Adam ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna kaga wa zawjuka aljanna ai wa sharikatuka abokiyar rayuwarka Allah ya ce ka zauna a aljanna kai da ita a wani wurin ubangiji yana cewa wai taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawj amsik alayka zawjaka wattaqillaha Allah ce yana cewa amsik alayka zawjaka rike matarka kaga zawj anan ana nihin wa ana nihin mata Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai dai a wasu wurin kuma kalmar zawj tana zawa da ma'anar as-sinfu ana nufin bangare ko kuma abin nan ya zamanto bangare kamar da Allah yake cewa subhanan nabi khalaqal azwaja kullaha tsarki ya tabbata da ubangiji wanda ya halici al asnaf yankuna gaba dayanta kaga as-sinfu nan azwaju nan bi ma'ana as-sinf ba na nufin mata ta aure ba haka Allah yake cewa cikin suratul shu'ara Allah ya ce awalam yarau ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim yanzu ba za su yi dubi ba zuwa ga ƙasa irin yadda Allah ya tsiro daga cikin wannan ƙasar na daga kowane sinfi na kone nau'i a mai watan kai mai haskakawa cikin a ƙasa irin kowace tawa Allah su watsala yana fitarwa haka kuma Allah yake cewa samaniyata azwaj Allah ya ce sinfi nau'i guda takwas ne dabbobi kenan ko minal dhalit ne wa minal ma'az ne cikin abin da ya shafi raguna mutum abin Allah ce mun yi muku sinfi guda biyu da aka yi rago sai aka yi tinkiya da aka yi gunsu sai aka yi akuya da aka yi sa sai aka yi saniya da aka yi rago ai raƙumi sai kuma Allah ya yi taguwa kuma duka wannan dan amfanin kawunan ku ne kaga asnaf kenan Allah ce wa kuntum azwajan thalatha kun zama to nau'i sinfi guda uku ga 'yan aljanna ga 'yan wuta kuma ga 'yan tozon tozon la'arab kafin a tashi a tura a tura su zuwa aljanna wani lokaci kuma malam aran ma kalmar azzawju tana zauwa da ma'anar alqarin wal nazir tsara aboki a qur'ani Allah ya tabbatar da cewa al azzawju yana dokar ma'anar an nazir tsaran abu game da Allah yake cewa a sautu sofati in shirin ladina zalamu wa azuwajin wa mata ya abudun Allah ce ku tattara ku kora waɗanda suka yi shirka wa Allah da su da abokanansu kaga ba da su da matansu ba wa azuwajin ai da abokanansu asbiqaihim sai Allah ce wa mata ya abudun da kuma abin da suke suke bautawa haka Allah yake cewa wa idan nufusu zuwijat a lokacin da kowace rayuwa aka hada ta da abokinta a duniya jama'a mu kiyaye kusan wa za mu yi abuta da shi idan aka tashi kiyama kowane mutum Allah zai hada sane da abokinsa a duniya Allah ce wa idan nufusu zuwijat a lokacin da aka hada rayuwa da abokananta haka Allah yake cewa a sautar dukkan wasan wajinahun bi haurin i Allah ce sai muka aurar da su ma'ana sai muka hada su wasan wajinahun aiwa wa ƙarrabnahun muka hada su bi haurin i da matan da ake kira da da haurin i aka ce haurin i wasu wata halitta ce ta musamman da Allah ya halitta wa mu ɗan aljanna ya mu shiga aljanna da ikon Allah eh hurun ai wasu mata ne wadda Allah ya su da manyan idanu kuma fararen idanu wanda baki yake tsakiya su wanda barin ya kewaye kasan mace da manyan idanu ta fi mai ƙananan idanu kyawu wannan ka'ida ce ta wallahu musta'an haka Allah ya halitta shi yasa Allah ya sanya su su su matan aljanna suka zamanto suna da manyan idanu sai Allah ce ka amsali zuqul ilmaknun in ka so gane kamar diamond ce da aka watsar ga hasken rana na bugunta yanzu idan ka dora madubi a cikin rana da zai dinga yi zai ga yana kyalli ko to haka mata suke kyalli Allah ya aure mu da su eh kasan wata rana malam jabir shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya leka aljanna ya ce sai ya ga wasu wata irin mata a cikin ina a cikin aljanna manzala sai ke tambayar ta kefa ai matar aljanna ce nan gidan waye ta ce gidan umar dan khattabi ne matar waye matar ɗan khattabi kenan sai manzon Allah ya ƙara gaba yace sai ne gaugawa ya na wuce saboda kishin Umar ɗan Khattab da annabi ya gaya Umar ɗan Khattab haka sai ba za a sai ce annabi ya Rasulullah yanzu annabin Allah in rasa wanda zan yi kishi da kai sai kai annabin Allah wani babu Allah ya taba kwana shi ma sai ga an tashi kiyama gashi ga hurul imanin bai shiga aljanna ba tana bakin aljannar bai ma shiga gidan ba sai gan ta tsaye ya ce ba ta kawa da matan duniya yana ganin ta sai ta mata auren min da kanki kawai a yi aure kasar kawai mutum ne bai saba soyayya ba in ya shiga sai abin da Allah ya yi haka ne yana ganin ta sai ya ruɗe ya ce zawuji ni na saki auren min da kanki ta ce ka je ka je sadaki na wana ya ce ina zan kai sadakin naki ta ce ka kai sadaki na wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ta kafin in ji wajen Allah ba ga yamin wai yi sadakin ci ta ce kana son kasan sadaki na ce kware da gaske ta ce mai azumin nafila da kiyamun laili in dai kana son ka dace ka tabke hurul eid to ka yawaita azumin nafila kuma ka yawaita iyabul layl Allah ya ba mu su Allah ya ce wazawwajnahum bi hurin eid sai muka hada su da wasu halittu da ake kira hurul eid annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa da matar aljanna hurul eid kenan da matar aljanna za ta leko a duniya sha biyun rana da rana tsakiya annabi Allah ce wallahi rana bacewa za ta yi saboda hasken wannan mata idan matar aljanna ta leko duniya a rana tsaka rana tana tsakiya to ranar za a daina ganin hasken ranar kwata-kwata saboda hasken wannan matar in ji shugaban halitta kai ba has ba ita karan kanta ba abinda take daura kanta da shi manzon Allah yake cewa khairun minad dunya wa ma fiha yafi abinda ke cikin duniya da duniyar gaba da alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan da in ta tsaya in ka tsaya gabanta malam in ka tsaya gaban matarka ta aljanna to baka da bukatar ka kalli madubi wallahi wallahi ba ka bukatar ka kalli madubi ta wadatar maka kana ganin kanka cikin jikinta saboda tsabar hasken fatarta tsabar hasken fatar matar aljanna yasa kawai gari mu ta aiki wallahi ku ci gaba da aiki imalu fa sayarallahu amalakum eh ku ci gaba da aiki ku ci gaba da aiki Allah ya datar da mu da su sai Allah yake cewa ya zara'ukum fi Allah shine wanda yake halittar ku a cikin sa malamai sun yi sabani a wannan kalmar suka ce ai Allah yana nihin shi Allah shi ne wanda yake halittar mutane a cikin cikin mahaifiyar su wa'annan matan da Allah ya halitta wa mutane haka kuma cikin tukuna wa'annan mazan ai wannan matan da Allah ya wa dabbobin kaga babu wani namiji a duniya da aka taba cewa ya samu ciki ko babu shi yanzu da za a ɗauka da namiji da mace wa fi jarinta malam jari da namiji da mace wa fi jarinta eh sai ake yi bidiyo ke nan ko haramba da namiji da mace wa fi jarinta watan kowanne bangaren da yake ya kware a jarinta yanzu in bangaren ciwo ne idan bangaren rashin lafiya ne mata su fi maza haƙin rashin lafiya idan bangaren rashin lafiya ne abinda za ka matarka za ta fama da shi na rashin lafiya ka tashi tana aikace-aikacen gida kai in aka jarrabe ka da shi wallahi sai cikin barbu haka ne ka gama sai ciki ba wata tara kula ga ta tana sharar gida ta dafa maka abinci wai har da bai mata tsawa don bata yi da miya ba wallahi da kai Allah zai ji buga ba shi na wata daya da rage da Allah masallacin nan ka dina zawwa sai ka saboda jidali ne Allah ya dace da amma kuma neman abinci mun fi su gare ta shi yasa Allah ya dora mana aje a nemo kiza kiza na a tafi mace ba ta iya wannan abu duk da aka so a gwada ba za ta iya ba to sai Allah yake cewa shi Allah shi ne wanda ya halicce ku daga cikin cikin mahaifar su wa'annan matan sai ce laisa ka mitlihi shay ba wani abu da yake kawa da Allah subhanahu wataala a cikin halittarsa da zatin Allah a cikin a cikin mahalittunsa ba wani abu da yake kawa da zatin Allah subhanahu wataala kuma babu wani da ya dace da suna na Allah subhanahu wataala da kuma sifa ta Allah subhanahu wataala laisa ka mitlihi shay ba wani abu da yake kawa da Allah subhanahu wataala mulkin Allah baya kawa da mulkin kowa a duniya jama'a kare da dumme mulki in ka jima in dai ka jima a duniyar yanzu a ce kayi shekara 60 kana mulki kaga ne in ka jima sai a tsara maka dari wutar da sai an waye gari kamin ka bar wannan kujera ko ko ana gudanar abubuwan ba kai ba ke yi saboda tsufa ya ya ya ya ka ja kwanaki idan halitta ce ubangiji subhanahu wataala halittunsa ba wanda ya sai tsara ya kaga irin halittar da Allah yake kagawa babu cikin duk abin da Allah yake ba wani abu da yake kama na Allah wani abu da yake kwal na Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ayyukansa da kuma watan girmansa da kuma kamalarsa ba wanda yake ba abinda za ka kamanta can cikin na halittu yanzu misalin kaduka ba a taɓa lokacin da ake rayuwa ba a duniyan nan da ba Allah ba da ke juyar da ita kuma ubangiji subhanahu wataala saboda tafiyar da duniyar nan fala ta akudu husinatu wala nau baya ma an gaje balantana ya bacci dan Allah ya yabe shugaban ƙasar da baya kwana akwai wani shi a duniya shugaban ƙasar da bai bacci babu shi yana bukatar ya kwanta kuma ba shugaban ƙasar da bai da ministrori ko ba babu ba wani shugaban kasa a duniya wanda baya da ministrori wani kula da kaza wani kula da kaza amma Allah shi kawai sai dai ya baje umarni wa mala'iku su aiwatar kawai an kayaci kuma Allah shi ne fa in ya daga ka wallahi duniya ka dagu kuma in yayyo kasa da kai wallahi ka yi kasa kenan amma duk wanda daga kai in ba Allah bane yanzu mutun nawa ne mutun nawa ne a rayuwa lokacin da suke siyasa suke a mulki suke hada aji an yi lokacin da nan garin bamanan jabir mutum za a kai gidan kwaso mutum za a kai gidan kwaso sai a samu daga cikin dattizawan garin saboda mulkin nasu ne zai zo ya jayo hannun dan kwason da aka yi taho da shi an kare kuma ba abin da za a yi amma yanzu mutum ya gwada ya gari ba zai yiwu ba saboda lokacin su eh lokacin su ya riga ya wuce mun fahimta amma ba lokacin da za a waye gari wanda ba Allah ba da yake yin al'amura arzikin mu a hannun Allah yake ba lokacin da zaka ci abinci wanda ba Allah bane ya baka wanda kaga wani ya ka maka wannan abinci shi sila ce amma arraziqu huwa Allah subhanahu wataala ba wanda yake ake halitta wanda ba Allah bane ya ya kiyaye halitta sa ko ya halitta sa ba su a duniya sai Allah ce huwa as-sami'ul basir Allah shine wanda yake as-sami' mai ji Allah yana ji wa duk abin da halittun suke faɗa duk wata halitta da Allah ya shimfiɗa a duniya Allah yana jin abin da take faɗa kowane irin soci kowane irin yare da duk yaren da ka yi magana a duniya Allah yana jin ka yanzu shugaban ƙasan da ya yi ƙoƙari shi ne wanda za a ce yana jin lafi guda goma amma babu wani yare na duniya da za ka yi magana wanda Allah bai ji abin da ka faɗa ba babu shi saboda astami'u ne Allah yana jin abin da bayan suke faɗa kuma shi Allah yana jin bukatuwar kowane halitta yanzu duk shugaban ƙasa da wanda ke masa taradir mai masa tarjama amma Allah bai bukatar wanda zai dinga masa taradir a kana faɗa Allah ya ji abin da ka faɗa in kai hillanci Allah ya sani in kai hausa Allah yana jirka in kai zamanci Allah na jirka in kai duk yaren da kai a duniya Allah yana jinka sannan kuma albasiru shi Allah mai gani ne yana ganin sa ya kewaye ko'ina komi da ko'ina ubangiji tsabar ganin Allah subhanahu wata'ala saboda shi ne albasiru yana ganin yubsir da biban namlatin sauda fi lailatin zalma Allah yana ganin tafiyar bakar tururuwa saman bakin dutse a kuma cikin duhun dare tururuwa ga ta baka ga dutse baki sannan kuma ga abin nan duhun dare amma Allah ya san tururuwa nawa ne kuma Allah ya san ina za su suke da bukata duk Allah ya san yana ganin kowa shi sa duk abin da zama ke yi a duniya wallahi Allah yana ganin a kewkan a haka bi kulli shayi a ilman ilimin Allah ya kewaye ko'ina yana ganin kowa duk aiki da take yi Allah yana gani tun da Allah yana jin mu jama'a kuma Allah yana gani mutum ya kamata mu me yasa aka kawo ji da gani a cikin wannan ayar saboda muhimmancin ji da kuma muhimmancin gani na daga cikin ni'ima da Allah yake wa ɗan annabi adam in ji malamai Allah yake mai ji kuma Allah yake mai gani idan kana ji duk abin da kake ji inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abin da ka ji a duniya daga ran da ka balaga har zuwa mutuwar wallahi sai kawo Allah bayani duk abin da ka ji dan marso nawa ka saurara kasa akwai wanda shi ya rike ya marsoki ne ya saurara duka tun daga kushata ya rike duk ya san mawaƙan nan akwai wanda wallahi in ana gardamin mawaƙi sai an kira shi a can wai sautin a ce wannan sautin wane mawaƙi ne amma abun haushi abun ban takaici in ka dago ƙari imin ƙurra'il ƙur'an ka sanya masa wallahi bai ma san yana yi ba wannan ba abin haushi bane gare ka kai musulmi to Allah yana jin duk abin da muke aiwatarwa Allah yana ji duk kada ka taushi dan gokal kana ganin babu kowa ka ka shige cikin dara kana wa ɗayan mutane kalambai sami'un Allah ya ji ka kuma sai kawo Allah bayani wallahi wallahi la sai kawo Allah bayani sannan kuma basirun Allah yana gani to nema ta ji ba karamin nema bace nema ta gani ba karamin nema bace Imam bin Baz alaihi rahmatullahi ta'ala ya daga cikin malaman Saudiya imamu bin baz alaihi rahmatullahi ta'ala ɗaya daga cikin malaman saudiya makaho ne amma hafizin alkur'ani ya haddace qur'ani izir sittin ga bukhari ga muslim duk ya haddace ya haddace qur'anin gaba ɗaya ya haddace bukhari ya haddace muslim aka taba tambayar sa aka ramaka Allah malam washin ka taba jin wani ba jin ba daɗi ba a zuciya cewa kasancewa kai makaho ne ka taba jin ba daɗi a ranka cewa Allah ya yi ka makaho ya ce wallahi bai taba ji ba wai Allah ya tauye shi don Allah ya shi makaho da kusan dalili aka ce a'a ki saboda gani ni'ima ce kuma duk abin da ka gani a duniyar in ka je sai kawa Allah bayani ya ce ni kuma Allah yana suna da wannan alkhairin a gobe kiyama hisabin gani Allah ba zai mai shi ba har abada hisabin gani Allah ba zai mai ba har abada sai aka ce to mala yanzu da Allah zai mido maka ganinka ni kake so ka gani a duniya ya ce in ma yana son ya ga wani abu a duniya ya yi gani wanda ƙur'anin a ya haddace a zuci sai ki ya ce in ma yana shauƙin ya ga wani abu a duniya bai kai ba Allah ya zai masa idan salamin ta iya ga ɗakin ka'aba bukatar sa kawai ga ɗakin ka'aba an ƙayarki daga jama'a musamman muke kalla musamman muke saurara saboda ba ƙaramin ni'ima ba ce ai ba abin zaɓin manzan Allah ke cewa duk wanda Allah ya jarraba da matsala ta gani ya haƙura Allah ya ya amshe maka idanu ya haranta maka gani a duniya ka haƙura annabin Allah ce sakamakon ka gidan aljanna to mu yanzu yaske makahimu suna haƙura ko jama'a yanzu in Allah ya mutum makawo to wata hanya ce ta barawa cikin al'umma shi yasa ni kullum ko ina ba gwamnati shawara ya kamata yanzu ba da irin yadda ƙasar ta shiga cikin wani hali wallahi ya kamata a sawo in bara takis saboda sun yi 'yan kasuwa samun kuɗi sun fi wasu da cikin 'yan kasuwa samun kuɗi saboda an da ke barar sana'a an rike ta matsayin sana'a Allah ya rufa mana asiri to Allah ce wa huwa samiul basir Allah shine mai ji kuma shine mai gani sai Allah ya ce lahu maqalis samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim Allah ya ce lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim Allah ce lahu maqalidus samawat nashi ne taskokin rahama na arziki a hannun suke Allah shine wanda taskar arziki take a hannunsa lahu maqalidus samawati wal ard duk wani arzikin da ke cikin sama to wannan arzikin yana a hannun Allah haka duk wani arzikin da yake cikin ƙasa wannan arzikin a hannun Allah yake sai Allah ya ce yamsuqur rizqa liman yasha shi Allah shi ke shimfida arziki da wanda ya ga dama mafatihur rizqi suna a hannun Allah subhanahu wataala amma mal suka ce akwai abin da in kabi hanyoyi in kabi Allah na arzikta ka ta wannan saboda bin wannan hanyoyin na daga cikin hanyar sabon arziki na Allah ya baka daga cikin abin da yake wajensa na mafatihur rizqi domin shi Allah abin da ke wajensa bai karewa ma indakum yanfat duk abin da ke wajen karewa yake yi amma abin da ke wajen Allah yana wanzajje ne baya ragewa karanta hadisul qudsi shugaban halitta annabi Muhammad yake cewa ubangi subhanahu wataala na cewa da mutanen farko da na ƙarshe aljannu da mutane za a taru a farfajiya a fili ɗaya kowa ya zo ya gaya wa Allah buƙatarsa ni na zo arama ya zo kowa ya zo ya gaya wa Allah buƙata a baka a baka sai ka ji duniya baka buƙatar komi kuma mutane da aljannu duka kowa Allah ya bashi abin da yake so annabin Allah ya ce ba abin da zai rage wajen Allah cikin arzikin Allah in ko arzikin Allah zai rage ya ce misalin ka sanya allura cikin teku in ka tsoma allura cikin teku in ka zaro ta in ka ga tekun ya rage arzikin Allah ma ya rage ya sa Allah ce fafta wa inda Allahin rizka in za ka nema arziki to ka nema wajen mai abun wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda in ya baka bai koranta maka kuma bai gajiya da bayarwa wani ma yake cewa la tas'alan na bunai adam hajatan was'al alladhi abwabuhu la tughlaqu Allahu in tarakta su'alahu yaqtabu wa bunai adam hina yus'al yaqtabu yace kaka tambaye kaka tambaye dan annabi adam bukata arziki kaka nema wajen sa yace nemi wanda kullun kofofinsa suna bude bai rike kofa akwai alhajin da ke kwana gidansa buɗe saboda tsabar kirkinsa a ce gidansa ma buɗe yake kwana babu shi ya ce wabu ne adam mai gina ya ce allahu in tarakta su alahu ya dabu allah in ka daina rufasa in ba ka ma rufasa shi yake da kai amma ce wabu ne adama hina yus'alu ya dabu shi kuma ɗan adam in ka cika rufasa sai ya dinga wushi da kai to shi ne allah yake cewa in za ku nema ku nema a wajensa to akwai abin da ke sa Allah ya azurta mutum ababen kamar haka abu na fari abu guje yawaita istighfari da yawaita tuba wa Allah na sanya Allah ya azurta mutum Qur'ani ya tabbatar da wannan fa qul tastaghfiru rabbakum يرسل السماء
عليكم مدرارا ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai nace da su a halshen annabi nuhu kenan ko ku dinga roƙon gafarar ubangijin ku kare wace istighfari kana astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi tana maganin talauci jama'a e ka rike ka gani mujarrab in ka cika istighfari kana roƙon Allah gafara to Allah subhanahu wataala yana arzikta ka a guguje abu na biyu shine al-infaq fi wujuhil khair ka dinga sanya dukiyarka inda ake aikin alkhairi wallahi Allah na ƙara maka arba sai ka ayar ba Allah ce mathal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'u sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha abanau ku jama'a daga cikin abin da ke sa Allah ya bude wa mutum hanyar arziki shine sada zumunta abinda ba ma yi sada zumunta na daga cikin abin da ke sanya Allah ya bude wa dan annabi Adam kofar arziki shugaban halitta annabi Muhammad yace duk wanda yake son Allah ya yalwata masa a arzikinsa Allah ya budo maka a fararo maka arziki kuma Allah ya sanya albarka a shekarunsa to ya dinga sada zumunta abin nan daga cikin abin da ke sanya Allah ya buɗe mutum kofar arziki shine jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama daga kaɗan daga cikin abin da ke sanya Allah subhanahu wataala ya buɗe mutum kofar arzikinsa muna fatan Allah ya buɗe mana Allah ce lahu maqalilus samawati wal ard sai ce yabsutu rizqa liman yasha shi yake shimfida arziki da wanda ya ga dama ba wanda dubara suka bai wasu ta ba su kuɗi kai inda dubara da ƙoƙarin bida ke sa mutum ya kuɗi ina tabbata muku wallahi sun matallahi akwai masu kuɗin da sai sun je kiyar ba su kuɗi ba don dai fikira ba su da ita fikirar dai babu kuma ƙarfin babu amma sai allah ya ba su haka ne babu fikirar babu ƙarfin amma sai allah ya shimfiɗa musu to shi Allah ya busakun rizqa liman yasha Allah shi ke shimfida arziki da wanda ya ga dama a babin jarabawa dan Allah ya ga me zai yi sai ce kuma wa yaqdir kuma shi Allah shi ke tauye arziki da wanda ya ga dama wanda Allah yake so ba wai dan gawa Allah laifi ba a'a ganin daman Allah sai Allah ya ya baiwa wani ya baka kai kuma aka hana maka sai Allah ce innahu bi kulli shay'in alim tabbas Allah subhanahu wataala bisa komi na rayuwa Allah subhanahu wataala masani ne ba wani abu da yake koyuwa wa Allah subhanahu wataala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum ayyuha daga ba wani abu da ke koyuwa da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce wa innahu bi kulli shay'in alim tabbas Allah shi game da komai na rayuwa wane asali Allah ya wanda mai kudi wani talaka dan Allah ya jarrabi kowa daga ciki to Allah ya ba mu yakuncin jarrabawa Allah ya ba mu yakuncin jarrabawa kuma lokaci yayi ko dan ya kamata mu kwana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته